أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيئنا محمد وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم قراتمنا للتاف ياقوتة الفريدة من أسكين شافي نقوم شاهدو لا متاشي بيت سيدي محمد النزيف يكي شيوا ولا تترهبوا ولا تتعذبوا ولا تتجردوا عن أسباب عيشتي ككسب وهرفات وحرث تجارة وتسعة أشر الرزق في عقد صفقتي دعوا الجش والخداع في البيع والشراء ومن غشنا فليس من أهل سنتي ولا تتهافتوا ببيعكم ففي جميع المؤاملات كيسوا بشرعتي وإن أمت البلوى وسدت مسالك فسرتم كمضطر إلى أقل جيفتي ومنها خذوا سد الحياة بلا اقتناء وقال بأخذ الزاد بعض الأئمة in samu baiti nawa to mun yi shida saboda wannan yana da alaka da baitin da ya gabata a yace wala ta tarahabu kada ku dinga ruhubaniyanci ina fata an gane ruhubaniya wato ƙauracewa mutane mutum ya koma daji ya gina bukka ko ɗaki ko wani sauma'a da zai dinga bauta wa Allah shi kadai a ciki ba tare da ya yi mu'amala da sauran mutane ba kar ku yi wannan ya kuti janawa saboda manzan Allah ya hana a hadisi yana cewa la ruhubaniya tafil islam babu ruhubaniyanci a cikin musulunci ka zauna cikin yan uwanka musulmi saboda me akwai salatul jama'a wanda sunna ce wajiba a kanka ka dinga halartar sallah cikin jama'a akwai juma'a farilla ce akan dukkan musulmi da sati ko wannan kadai ya isa ya hana ruhubaniyanci a musulunci saboda haka mala ya ce wala ta tarahabu ai la ta tafarraqu lil ibadati kar ku watse daga taron ku kuje kowa ya dinga ibadarsa shi kadai kamar yadda nasara suke yi domin gudun duniya da kuma gudun haramu to a musulunci babu wannan wala ta ta'azzabu kar ku yi gauranta ku ce ku ba za ku yi aure ba saboda gudun duniya saboda tsoron Allah kaga daga al'uzbatu gauranta ba ta ta'azzabu na azaba ba wancan zali ne wancan bizali ne wannan kuma bizali daga uzba gauranta ai la tatrukun nikah kar ku bar yin aure li ajlil ibadati wai a dalilin ibada muna sanade da mashahuriyar a kissan nan ta wasu samari da suka je gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suka tambayi matayensa wanne irin ibada manzan Allah yake yi aka gaya musu yana yin azumin nafila wata rana yana cin abinci wani lokaci na dare yakan yi bacci ya farka a wani yanki na dare ya yi ibada sai suka ce to mu idan za mu kwatanta kanmu da manzan Allah shi da an riga an gafarta masa duk abin da ya gabata da abin da zai zo nan gaba shi yana da garanti a wajen ubangijinsa mu bai kamata mu biye masa mu yi irin nasa ba wani daga cike ce shi zai kaura cewa mata ba zai aure ba har ya mutu wani ya ce shi kuma duk dare ba zai yi bacci ba sai dai ya kwana yana sallah duk ya wuni yana azumi ina fata an gane wani kuma ya ce shi kowa da ya ɗauki labin da zai da aka zo aka gaya wa manzan Allah abubuwan da suka bada sai ya kira su ku da kuka ce kaza da kaza suka ce ya kwarai ko ya rasulullahi shine shine sai ya ce man ragiba an sunnati fa laysa min ya ce musu kun ganni nan ina yin aure sannan kuma ina yin bacci a wani yanki na dare sannan kuma ina tashi na ibada a wani yanki na dare azumin nafila wata ran ina yi wata ran kuma ina cin abinci to duk wanda ya kwaɗayin barin wannan sunna ta wannan abin da nake yi ya ce shi ya masa kaɗan ya yi kwaɗayin ya bari ya ƙara fiye da yadda nake yi to falaisa minna baya tare da man ragiba an sunnati falaisa minna to saboda haka kar ku yi gauranta ya ku ƴan uwa muridai ku ce ku saboda tsananin shauƙin ubangiji da gudun duniya da san bauta wa Allah ba za ku yi aure ba za ku zauna gauraye wala ta tajarradu kar ku tsiraita an nisbabi ishati ga sabubba na neman abinci wato ka zauna ka ce kai ba za ka bi sababi na sana'a da za ka samu abin da za ka ci na halal ba kai sai dai bautar Allah dare da rana ba ka da wani aiki ba ka da wata sana'a za ka kare mutuncin kanka ko na iyalanka kada ku tsulaita ku zama tsirara an asbabi ishati ga barin dalilai na neman abinci na rayuwa sai ya ce maka ka kasbin kamar aiki na neman kuɗi ka gane ai ƙira ko sassaka ko ka yi faskare ka sai da itace ko ka yi wani aiki na hannu shine alkasubu aikin da za ka dinga yi da hannunka ko tsinki ko saƙa ko wanzanci duka yana cikin alkasubu wa hirfatin da kuma sana'a kamar aiki na ofis da sauransu wa harfin da kuma noma ka je ka yi noma ka samu abinci wanda za ka ci da wanda za ka sayar ka yi bukata tijaratin da kasuwanci ya cire wawul adafi ne saboda karin waka in ya sawo din za ta kare ka kasbin wa hirfatin wa harfin wa tijaratin saboda waka sai ya cire wawul din yake tijaratin fatisat ushirin riziki ka gane ai kashi tara daga cikin goma na arziki in ka kasa arziki kashi goma da Allah yake arzuta bayinsa to kashi tara cikin goma na arziki fi akali sabqati ya tabbata a cikin kudura kasuwanci kullu ciniki kasuwanci shine as-safaqa min safaqa alal yadi ka gane ai inda wujubil bai daga lugar safaqa alal yadi ya tafa hannu da abokin cinikinsa tafawa ake cewa ko inda wujubil bai a lokacin tabbatar ciniki an kulla ciniki ka sayar min na sayar ma shi kuma yace ya saya to sai a tafa sannan wai ana nuna cewa ciniki ya tabbata to shine aka hakaito ko ko aka aro wannan kalma aka gaya wa ita kasuwancin kanta wa tis'atu ushirin riziki kashi tara daga cikin goma na arziki ya tabbata ne fi akali sabqa cikin kudurar kasuwanci saye da sayarwa kenan mala yace da ulkisha ku bar magudi da tudan ya tsoho da sabo da boye aibi na abin sayarwa wal qida'a da yaudara fil bai'i washra a cikin saye da sayarwa ina fata an gane al qida'u yace maka wa huwa izharu kilafi ma fil ba'in bayyana sabanin abin da yake koyi a cikin wannan sila abin da yake koyi ba mai kyau bane abin da yake a zahiri shine mai kyau shine al-khida'u yaudara a cikin ciniki saboda mai faman gashana duk wanda ya mana magudi a cikin ciniki ya tudan ya tsoho da sabo kamar tsohon wake ya hada da sabo da mai kwari da mara kwari ya sai da shi a matsayin sabo ko ya ƙara wa nono ruwa ko ya zuba wa gari ruwa ya kumbura da abin da ya kama da wannan duk shi na ce masa alkishu to faman gashana duk wanda ya mana magudi falaisa min ahli sunnati baya daga cikin ma'abota sunna wannan ma hadisi ne ingantacce malam ya mai da shi shadurul baiti maza Allah ya ce man gashana falaisa minna duk wanda ya mana magudi a cikin ciniki baya tare da mu wannan sai malam ce falaisa min ahli sunnati ahli sunna sune suke tare da manzon Allah ka gane ai faman gashana ya ja wata kibiya can waje ai ma'asharal muslimin ya ku jama'al musulmai ku sani duk wanda ya mana magudi fa baya tare da al'ummar manzon Allah wa kaza haka nan ahalin zimmati ko to su ko dai ba haka wani wa kaza ahalin zimma eh shi wato haka da su ma ahalin zimmati da aka kulla amana da su suna zaman sulu da musulmai ko kada ka musu magudi wai ba iya mu musulmi ba faman gashana ma'asharal muslimina wanda ya mana magudi mu jama'ar musulmai a cikin ciniki wa kaza haka nan ahli zimmati arna alƙawari tunda an kulla amana ana zaune da su to su ma bai halatta ka musu kishu a cikin ciniki ba ina fata an gane in yayi wannan litarki nasiha tallace alaiha madaruddin duk wanda yayi algush a cikin ciniki to ya bar nasiha nan wacce masu kwanar addini ta tabbata a gare ta addini yake kewayawa ka gane madaruddini kewayen addini ko masu kwanar addini ya tabbata alaiha akan yin nasiha manzo Allah ya ce addinu an nasiha yin wato addini shine yin yin nasiha idan kai wa dan uwanka alkishu ka gane ya to baka masa nasiha ba domin ka zalunce shi in ka masa alkida'u yaudara tilbai wa shira baka yi nasiha da ake nema ba kamar ka fita daga da'ira ne ta addini saboda mai annasihatu allace alaiha madaruddin nasiha a kowanne bangare ita ce masu kwanar addini yake kewayawa gare ta. Wala ta ta hafatu, kar ku dinga girgije mudun au, idan za ku auna. Idan ka cika mudu, kafin ka juye kar ka tankwaɗe wani abu ya zube a cikin buhunka sannan ka juye mata. Shi ne ta hafuti. Ai, wala ta ta saƙaɗu, kar ku dinga sarayar da tsaba ta au. libai'ikum a cikin cinikin kamar yadda masu awon fulawa suke wai ba za a kamfato a cika a juye ba sai dai a dinga ɗebowa da hannu ana marmasawa wai in kai magana a ce ai fulawa dankarewa take to ai a dankalan ka saya to haka a dankalan za ka auna wa mutane yawwa in suka ne za su auna amma wai ita fulawa ba dama a mata awun da ake auna komai sai da dinga ɗebowa da hannu ana barbaɗawa da haka wai kwanan zai cika har ya yi tozo duka wannan haramun ne wala da ta hafa tubi bai ikum kar ku dinga girgije girgijen mudu bi bai ikum a cikin ku in kuna au fa fi jami'il mu'amalati ka gane ai qisu bi shir'ati wannan eh fata fa fi jami'i din farfarkon ka hada ta da kisu ka ce fa kisu bi shari'ati ku dinga kiyastawa ku dinga aunawa da shari'a fi jami'il mu'amalati a cikin dukkan mu'amalolinku da za ku yi da junanku ya ku al'ummar musulmai mu'amalan nan ta saye da sayarwa ne ko dan kwadago ka dauka aiki zai ma aiki kai masa adalci shi ma yayi adalci yayi aikin nan cikakke yanda aka yi ciniki da shi kar wani ya tauye haƙƙin wani shi ne ma'anar faƙisu bi shari'ati ku yi ƙiyasi da shari'a wato ku auna duk abin da za ku yi da mizani na shari'a fi jami'il mu'amalati a cikin dukkan mu'amalolinku na yau da kullum wa in ammatil balwa to idan bala'i bala'o'i suka yi yawa suka gama ko ina duk inda ka je al'amura ba sa tafiya daidai kamar zaman da muke a ƙasar nan mu'amala sai da banki banki kuma yana mu'amala ne da riba kuma an kudin ka ya fara kauri ba dama ka aje a gida dole ka yi mu'amala da banki kai koma mai kalmar sana'a nan yanzu kusan yin hulɗa da banki ya zama dole su kuma bankunan ƙasar mu in ba in ban da Jaiz Bank ba wanda baya mu'amala da riba mu Jaiz Bank din halin da sunan sa muke ji mu bai zo wajen mu ba inda yake ma yayi kaɗan a ce duk musulmi su raja ba za su yi mu'amala da sauran bankunan ina fata an gane ko kuma mutane masu nasiha sun yi karanci a cikin al'umma duk cinikin da za ka yi dole duk tsantsaninka sai ka ci shubuha ko haramu to bala'i ya gama ko ina ke amma tilbalwa albalwa abin nan ne ta'anisi ne na albala'u shi yasa ta maka ammat ya sa mata ta'u talis a fi'ilin idan bala'i ne sai a ce wa in ammal bala'u idan bala'i ya gama ko ina duk inda ka je babu sauki haramun dai dole ka ci ko kuma ka mutu saboda bala'i ya gama ko ina wa suddat masalikun an toshe dukkan hanyoyi na samun halal zalla masalik mashiga duk wata kama da zaka shiga ka je ka nemi halal zalla babu ita an toshe ta in aikin gwamnati ne haƙƙinka kana ji dole sai ka ba da toshiyar baki sai ka ba da rashawa in ba haka ba haƙƙinka zai salwanta ina fata an gane in gwamnati ce ta ɗauke ka aiki ita kanta ta san albashin da take baka ba zai ishe ka ba da ana ba wa ƙaramin ma'aikaci dubu talatin yanzu an ce an zabge baka isa kalayi akan dubu goma sha takwas ko dubu ashirin a wata ba kana da ciki kana da mata kana da 'ya'ya sun sani ba za ka iya rayuwa ba amma suka ce dole shi za su baka kuma sannan a ce karkace rashawa kaga bala'i yayi bala'i kai abin da ake baka ba zai ishe ka ba kuma aikin nan ko ka ce za ka yi shi ba zai yiwu da wannan albashin ba dole sai ka bi wata hanya wanda za ka laba da shubuha ko haramu ina fata an gane bala'i ya gama ko ina hanyoyin samun halal zalla ta toshe mai shari'a ce maka ba li faqadi man tu'amiluhu bi wajhin shar'i saboda rashin wanda za ka yi mu'amala da shi ta hanyar shari'a duk wanda ka je wajensa ko da yana algushi din ko kuma a shi ma kudinsa da riba a ciki ba yanda za ka yi ka yi mu'amala ta halal zalla to malam sai ce maka to fasirtum sai ku zamanto kamudarrin kamar mutumin da ya buƙatu ya takura matafiyi ne yunwa ta kama shi ba guzuri ba abinci ya buƙatu ila akal jifati zuwa cin mushi tunda Allah ce fa manubtun ragaira baki wala adin fala isma alai duk wanda aka takura masa da yunwa zai mutu gaira baki in banda azzalimi mai fitan tsauri wala adin banda na shishigi dan ta'adda dan fashi da makami su kam ko za su mutu in suka cin mushe sun ci haram to in ba adin da bagin ba Allah ce fala isma alai babu laifi akan wanda ya ci mushi to idan rayuwa ta duniya ta zama ta yi kunci halal ta yi wuya bala'i ya kai bala'i hanyoyin samun halal zalla duk sun toshe to malam shehu Muhammadu Nazir ya ce fasirtum kamudarrin to ku zamanto kamar wanda ya buƙatu ila akal jifati zuwa ga cin mushi mai shari ya ce maka fa hukumu hu ko fa hukumu hu ka gane hukuncinsa ka hukumi manubutirra ila akal jifati kamar hukuncin wanda wato aka buƙatar da shi ne zuwa ga cin mushi saboda haka an sani a shari'a za ka ci mushe ne idan hali ya kama gwargwadon abin da zai kashe maka yunwa ka yi guziri gwargwadon inda za ka tadda gari ka samu abinci na halal daga lokacin mushe ya zama haramun ka jefa to sai ma da ce famin haku zu saddal hayati faɗin nan ka haɗa ta da kuzu ɗin ka ce fa ku zu saddal haya to ku riƙe abin da zai toshe muku rayuwa abin da zai kashe muku yunwa min ha na wannan haramun yanda matafiyi ya rasa abinci guzuri ya ƙare yunwa zai mutu ya samu mushe ya ci gwargwadon abin da zai kashe masa yunwa kafin ya samu abinci na halal to kuma haramun din nan da ta zama ta gama ko ina fa ku zu saddal haya ce ku yi riko da abin da zai toshe muku yunwa min hana haramun din nan amma fa bila in ba tare da yin tsohurwuri ba ba tare da tanadi ba ba tare da guzuri ba wannan ban magana ce na ba'dul ulama amma mu a masabar mu ta malikiya da aka kawo wannan mas'ala ta cin mushe ga wanda ya buƙatu yace zai ci wa ya tazawwada kuma yayi guzuri fa iza wajada fa iza to idan ya wadatu to ya ce ɗaraha ha sai ya jefar da ita ka ga mu a masaban mu ta malikiya zaka ci zaka yi guzuri to nan malam ya kawo faɗi ne na ba'abin malaman fiqh suka ce ku ci abin da zai kashe muku yunwa a gurin bilaqti na'in ba tare da kullu guzuri ba aka sai ce ai min gair ittikaziha qunyatan wa kasban ba tare da kullu haramun a matsayin abin tarawa ku tara kuɗi a fito da bankuna din na haramun wa kasbiya da kuma ya zama sana'ar ku dindindin shine haramun wannan kan bai halarta ba amma ya ce wa qala bi akbi zabi ba'd al a'immati ya dawo bangaren mu na malikiya ka gane ai wudin ka hada shi da ba'd al a'imma domin shine fa'ilin qala wa ba'd al a'immati wani shashi daga cikin jagorori na fuqaha kamar imamu malik ala yayi magana bi akasin zadi da rukon guzurin ma in ka ci ka koshi ma ka ɗauki guziri har sai ka je garin da zaka samu abinci na halal sannan ka tona lami ka binne ina fata an gane mai shari'a ce maka wa manis wa matat tuguniya duk lokacin da aka wadata shi annaha ga barin cin mushe to darahahu ko daraha ya jefar da ita fil mazbal abola yanda dai mutum in ya ga lama abola ba zai ci ba in dai ba kare ba ba kyanwa ba ina fata an gane shine daraha hadin malamai suka ce kar ya jefar a guri mai kyau da wani zai gani ya ce ya tsinci nama ya je ya ci ka tona lami ka binne kawai in ba a bola ba to ka tona rami ka binne to haka ake kiyasta haramun idan mu'amala da halal ta yi wahala ka ci iya abin da zai kashe maka yunwa kai da iyalanka da niyyar duk sanda ka samu hanya ta neman halal zalla za ka bar wannan sana'a ko za ka bar wannan mu'amalar wanda take da haramu a ci ka je ka ci halal zalla in ba ta samu ba ko shekala wani wannan larura ne ka ci domin ba za ka mutu ba don babu halar ta yi wuya. Ina fata an gane, to alhamdulillah.